الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na ashirin daidai ga watan zulhijja hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta daidai da takwas ga watan bakwai miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhu rabbil bariya wato bi adillatil iziyya fi fiqhil malikiyya littafi ne wallafar doktor ko professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wanda sharhi ne na babban littafin nan na muqaddimatul iziyya ta malam Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullah wannan kuma shine darasinmu na 130 daidai daya muna nan a cikin bayani akan rabon gado kafin mu ci gaba da karatu akwai ta'aziyya da wannan majalisi zai mika rashe-rashe da aka yi tun daga hutun da muka tafi na wannan babbar sallah an samu rashe-rashen manyan mutane a maza da mata unguwa da kuma sauran wurare wanda muna roƙon akwai ni kaina gwaggona wadda ta rasu a cikin wannan hutu na sallah sannan akwai wani sirikinmu shi ma da Allah ta'ala ya masa rasuwa dai a wannan dan tsakanin sannan jiya akwai ɗaya daga cikin dattawan wannan unguwa alhaji lawan dan kama shi ma an ce a jiya Allah ta'ala ya masa rasuwa dukkaninsu muna musu roƙo da addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu Allah maɗaukakin sarki ya girmama ladansu ya ba su aljanna maɗaukakiya ala maɗaukakin sarki ya sa jinyoyin da suka sha su zama musu kafara sannan iyalansu Allah ya ba su haƙurin jure rashin ya kuma albarkaci rayuwar abin da suka bari musamman alhaji lawan gaskiya ya ba da wato ya ba mu gudunmawa a makarantar islamiyya ɓangaren dare a tsawon shekaru wanda wato samun jajircewa irin wannan sai wanda Allah ya zaɓa tun lokacin duniyar da ana karatu da fitilar kwai wannan fitilin da saukin nan duk bai samu ba fitilin kwai ake, ake kunnawa to a lokacin za ka kalubalen makarantu irin waɗannan kananzir bawan allah nan ina ganin ya fi shekara goma sha yana bayar da kananzir duk lokacin da ya kare galan kawai za a kai ya ciko a ci gaba da ɗura wato wannan kananzir a cikin wannan fitilu a ci gaba da karatu har zuwa lokacin da kuma aka samu ɗan canji yanayi aka canza aka fara daina amfani da fitilun kwai aka koma maganar janareto ya ce to ba damuwa zai ci gaba da ba da fetur a ci gaba da zuba a madadin shi ma gaskiya ya share shekaru don ina ganin dai maganar zai kai kusan shekara goma sha zuwa ashirin yana wannan kokarin har zuwa ƙarshe-ƙarshen wannan rayuwar tasa yana ba da fetur domin zubawa a ci gaba da karatu wannan gaskiya ba karamin kokari bane kawai sai dai galan in ya kare kawai a mayan masa wannan aiki da yayi da sauran ayyukansa na kware Allah ya sanya masa a cikin mizanin kyawawan ayyukansa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa da sauran yan uwa duk da muka ambata Allah ta'ala ya gafarta musu wayanda su ma bamu ma san da su ba ko bamu san sun rasu ba a cikin al'ummar musulmi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu iyayenmu da suka rasu da kakanninmu da malumanmu dukkaninsu Allah ta'ala ya kai rahama kaburburansu Allah maɗaukakin sarki ya sada mu da su a aljannatul firdaus wannan kamar yadda na ambata shine darasi na 130 idan za a tuna mun shiga wani fasali game da fashin baki na matsalar rabon gado bayan mun tattauna akan su magada din inda muka ce shi dai al-furudul muqaddara din nan sun kasu kashi shida kenan akwai ɗaya bisa biyu ɗaya bisa biyu rabi kenan akwai ɗaya bisa uku akwai ɗaya bisa hudu akwai ɗaya bisa shida akwai ɗaya bisa takwas akwai biyu bisa uku wayannan kusan duk mun faɗi irin rukunin mutanen da ke cin waɗannan kashe-kashe in za ku iya tunawa mun ce masu cin ɗaya bisa biyu rabi a gado mutum biyar ne ba zai lissafa mun su masu cin gado wayanda an mutu aka bari rabi suke ci a gado mun ce rukunin mutum biyar ne wa zai lissafa mun su uba yana cin rabi na'am akwai ɗa yana cin rabi ehem na ruwanka ne ehem akwai ya ita ma tana cin rabi na'am to nawa ka faɗi uku ya su suka ka kawo malam umar ka yadda to yatta idan uwar ba ta nan akwai ya akwai jika ta bangaren ya kenan akwai yar uwa shakikiya wacce kenan li'abiya wadda suka hada uba tsewa
sannan mata mata idan ba shi da idan ba shi da yaya in ba shi da yaya wani sun misu mata da kasuwa wai mala haris haka ne ka yadda wannan wanda ya zubo dinnan haka suke akwai yara akwai miji na'am akwai miji ehem akwai ya na'am akwai yar ɗa ba yar ya ba kamar yadda yan bata yar ɗa na'am akwai yar uwa shaƙiƙiya da sharaɗi hudu akwai yar uwa li'abiya da sharaɗi biyar an fahimci wannan wayannan su ne duk da ba mu tambaye shi sharuɗan ba kaga amma dai wayannan su ne mutum biyar wayanda suke cin rabi a gado ko yawwa kamar yadda ya ambata akwai miji akwai ya akwai yar uwa shakikiya li'abiya akwai kuma jika ta bangaren ɗa namiji ba kamar yadda ka ambata to waɗannan su ne masu cin ɗaya bisa biyu ma'ana rabi to sai kuma masu cin biyu bisa uku su in suka zo kawai ana raba abin da mamaci ya bari gida uku a ba su kashi biyu su kuma su nawa ne rukunin aji nawa ne a nan kada ya zama da ni kadai na karatu na kan fara nuna ba na'am ya'ya biyu mata ko sama da haka ehem cewa
yan uwa mata yan uwa mata wayan ne na shakikai shagigai yan uwa mata shagigai mhm cewa ka lalle karatu na ni kadai na yake ai wai wai wai mala haris sai kuma wa na'am in an cire miji a cikin masu cin rabi miji kawai za a cire Ehem, sai a yi yaya ya ehem. daga biyu ‘ya'ya mata biyu zuwa sama dawa ‘yar ɗa jikoki yawa ‘ya'yan ɗa daga biyu zuwa sama aha. ‘yar uwa shakikiya biyu zuwa sama ‘yar uwa li'abiya daga biyu zuwa- zuwa sama wai din na biyo da lissafin yadda zai maka saukin kawowa amma na kuma kamar kyamaraman ma ya kamata in je homa tambaya ɗaya ko an fahimta so in kun fahimta kaga logic din mai sauki ne in ka ɗauki wayancan masu cin rabi rabi din nan mutum biyar to in an ce su waye masu cin biyu bisa uku kuma ɗaya kawai zaka cire a cikin wancan na rukunin farko miji kawai zaka cire ragowar mata ne dama duka ragowar masu cin rabi rabi to daga biyu zuwa sama na wa'annan matan su ne masu cin biyu bisa uku to bari mu ɗauki masu cin thuluth ɗaya bisa uku su kuma rukuni nawa ne rukuni nawa masu cin ɗaya bisa uku na'am na'am
uwa ma akwai uwa to akwai uwa dawa kuma
yar uwar uwa shakikiya yar uwar uwa shakikiya a yar yar uwar uba ta
malam ka samu wahami yar uwar uba shakikiya kuma isa kowa ya san koyar da kai ba ba kowa ba ya son je wa tambaya uwa ma za su yi
to bari dama ni kaɗai na samu yin muraji a ta yi bari in koma in yi ta in da raba a sake gane ya sai a gane a nan masu cin ɗaya bisa uku akwai uwa akwai ‘yan uwa li'ummai daga biyu zuwa sama an gane ko ‘yan uwa li'ummai waɗanda uwa ce ta haɗa su kawai uba kowa da nasa to wayannan su ma suna cikin masu cin ɗaya bisa uku na gado wayannan su ne rukunin masu cin ɗaya bisa uku akwai uwa akwai kuma ainihin yan uwa li'ummai sai masu cin ɗaya bisa hudu mutum biyu ne masu cin ɗaya bisa hudu akwai miji akwai mata miji yana cin ɗaya bisa hudu idan matarsa ta mutu tana da ɗa ko tana da yaya an gane ko sannan matarsa ita kuma tana cin ɗaya bisa hudu idan shi mijin ne ya mutu kuma ba shi da 'ya'ya to wayannan su ne masu cin ɗaya bisa hudu gado ne na ma'aurata kawai sai masu cin ɗaya bisa takwas masu cin ɗaya bisa takwas su ma matan aure ne ko guda ɗaya ko sama da haka idan mijin mace ya mutu ba shi ɗaya wato yana da 'ya'ya to sai a ba ta ɗaya bisa takwas in yi ta kaɗai ce in ma su biyu ne ko hudu ma duk za a ba su ɗaya bisa takwas to wanda muka jinkirta wanda ya zama na ƙarshe shine masu cin ɗaya bisa shida shi kuma wajen mutum bakwai ne ba ku kawo ma mai mutum biyu biyu ba ballantana mai mutum bakwai ko an gane ko um, wanda a kan sama muka tsaya kusan karatun ko masu cin ɗaya bisa shida akwai uba akwai uwa akwai kaka ta wajen uwa akwai kaka ta wajen uba akwai jika akwai ‘yar uwa shakikiya akwai li'ummi guda ɗaya waɗannan su ne mutum bakwai masu cin ɗaya bisa shida duk lokacin da aka raba gado ka ji an ba mutum ɗaya bisa shida to ɗaya ne daga cikin waɗannan mutum bakwai ko dai kaka ne an gane ko ko kuma a uba kai ko dai uba ne ko kaka ce ta ɓangaren uwa ko kaka ce ta ɓangaren uba ko kuma jika ce ta ɓangaren ɗa namiji ko kuma ‘yar uwa ce li'abiya ko kuma ainihin wato kaka namiji ko kuma li'ummi guda ɗaya waɗannan su ne mutum bakwai da suke cin gado a nan muka tsaya ƙalal mu'allif rahimahullahu ta'ala ƙala ta'ala fil walidai Allah ta'ala ya faɗa game da gadon mahaifa uwa da uba wali abawaihi li kulli wahidin min huma sudusu mimma taraka in kana lahu walad Allah ta'ala ce wali abawaihi iyayen mai mutuwa da uwa da uba li kulli wahidin min huma sudus kowane ɗaya daga cikinsu za a bashi sudusi ɗaya bisa shida mimma taraka daga abin da ɗansu ya mutu ya bari in kana lahu walad amma yana da ɗa ma'ana idan mutum ya mutu yana da ɗa ko ‘ya'ya kuma iyayensa suna raye to uwar za a bata ɗaya bisa shida uban ma za a bashi ɗaya bisa shida an gane suratun nisa aya ta sha ɗaya wal jaddatu kaka tanazzalu manzilatal um tana sauka ne a matsayin uwa inda faƙadiha inda aka rasa uwa mutum ya mutu babarsa ba ta nan amma kakarsa tana nan to abinda za a ba babarsa shi za a ba wa kakar kaga an cin yana da yaya babarsa za a ba ta nawa ɗaya bisa shida to yanzu tun da uwar ba ta nan amma kakar tana nan to wannan kakar ita za a ba wannan ɗaya bisa shida
ana kaka ta wajen uwa ke kowace ce ma ta zo eh
a in shi uwa yana ita ma uwar kakanninta ba biyu ba ne eh wai abin nufi ita uwa in ba ta Mm.
kakar mahaifiyar uwar kenan da ta rasu da ba ta nan ita za a ba shine na gaya ma ai ai shine na gaya ma ita ma kowa kakanninsa biyu ne eh abin da haka duk wanda take nan an gane shi yasa kaga yace wa in kana jaddatun fa akthara idan kakar guda ɗaya ce ko fiye da ɗaya kaga kenan kakannin biyu ne idan kakar guda ɗaya ce sai a bata ɗaya bisa shida in ma ta fi guda ɗaya tunda kakannin guda biyu ne duk suna raye eh kaka ta wajen uwa da ta ɓangaren uba na sai ta mutu kuma gadon na uwa ne kuma uwa da ita bata nan amma akwai kakar kakar tana raye ko ta bangaren uwa ko ta bangaren uba to a khazna sudusal um na idan su biyan suna nan sai su dau sai su karbi wannan sudusi ɗaya bisa shidan wanda da uwa tana nan ita za a ba to tunda bata nan kakannin guda biyu tunda suna nan sai a ba su ɗaya bisa shidan su raba an gane na wa bintul ibn sai kuma bintul ibn yar ɗa ma'al bint idan ta haɗu tare da, da, da ainihin wato ya ma'ana ya ce ta haɗu tare da jika mutum ne ya mutu ya bar yassa ta cikinsa guda ɗaya da kuma jikarsa wadda ɗansa ya mutu ya bari guda ɗaya to a irin wannan shi ma ita wannan bintul ibn ɗin ita wannan bintul ibn ‘yar ɗaɗin ma'albinti in ta haɗu tare da albint ya to tanazzalu manzilatal binti thaniya to takan sauka ne a matsayin ya ta biyu
na tunda waccan ya ta farko ita kuma sai ta zama ya ta biyu na an gane fa ta akuza fa ta akuzu sudusa sai ta ɗauki ɗaya bisa shida takmilatar sulusai ne sai ya cika ya zama cikamakin sulusi guda biyu allati ya sahi halbintani wanda dama ‘ya'ya mata guda biyu suke cancantar a basu in kun kula a nan in mutum ya mutu ya bar ‘ya'yansa mata guda biyu me za a basu za a basu 2 over 3 ma'ana biyu bisa uku ko shine gadon ‘ya'ya mata guda biyu to sai ya mutu ya bar ‘yarsa guda ɗaya ce amma da jikarsa kuma ita ma guda ɗaya to yanzu kaga ‘ya'yansa guda biyu ne sai dai akwai ‘yarsa ta farko da ‘yarsa ta biyu ko ita ‘yarsa ta farko ita ce wadda ya haifa kai tsaye ‘yarsa ta biyu kuma ita ce wadda ɗansa ya haifa yanzu kaga wannan wadda ya haifa ta dan fi kusa da shi fiye da wannan yar tasa ta biyu to ita yar tasa ta farko sai a bata rabi ita kuma yarsa ta biyu jikar kenan ita kuma sai a bata 1 over 6 so ake su su biyun da su samu wannan 2 over 3 din to amma ba za a ba hada su su su biyu ba a ce a ba su 2 over 3 saboda ba matsayin su ɗaya ba na to shi sa ita waccan wadda tafi matsayin wadda tafi kusanci da mamaci yarsa kenan sai a bata rabi ita kuma jikar sai a bata 1 over 6 kaga in ka hada 1 over 6 da rabi zai baka 2 over 3 an gane ya fito na'am ta kazalika al-ukhtu li abin haka ma mas'alar take game da ‘yar uwa li'abiya, wato ‘yar uwa wadda suke uba ɗaya da mamaci. Tanazzalu manzilatal ukhti shaqiqati thaniya to ita ma tana sauka ne a matsayin ‘yar uwa shaƙiƙiya ta biyu. Fata a sudusa sai ta ɗauki sudusi takmilata sulusain wanda shine cikamakin sulusaini allati yastahiqqu hal ukhtani shaqiqatani wanda shine gadan da ƴan uwa mata guda biyu shaqiqai suke cancantar a basu idan mutum ya mutu ya bar ƴan uwansa mata shaqiqai guda biyu za a basu 2 over 3 to sai aka samu ya mutu ƴar uwarsa da suke uwa ɗaya uba ɗaya shaqiqiya kwaya ɗaya ce amma kuma akwai wata ƴar uwar tasa ita kuma uba ɗaya suka hada a ita ma dai ‘yar uwarsa ce, to yanzu tun da waccan shaƙiƙiyar ta fi kusa saboda sun haɗa uwa sun haɗa uba tare, ita kuma wannan uban suka haɗa uwa kowa da tasa, to ita waccan ta farkon shaƙiƙiyar sai a bata rabi, ita kuma li'abiyar wanda suka haɗa uba ɗaya sai a bata 1 over 6 ɗaya bisa shida. In ka haɗa rabon 1 over 6 ɗinta da rabon ‘yar uwarsa shaƙiƙiya da aka bata rabi, in ka haɗa guda biyun ka haɗa su guri guda sun samu 2 over 3 shine thuluthaini ɗin. Wannan shi ma ya fito? Ko sun fi haka yawa. A yi daga biyu shine inda hukuncin yake saɓawa. Eh, daga biyu har su kai ko nawa ne. وقال تعالى في, الو... في ولد الأم الأخ لأم الله تعالى يا فدا game da ɗa li'ummi ɗa li'ummi ai ma'ana al'akh li'ummin ɗan uwa li'ummi me Allah ya faɗa game da ɗan uwa li'ummi sai Allah ya ce wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun أو أخت فلكل واحد منهما سدس وإن كان رجل يورث كلالة idan mutum za a ci gadansa a matsayinsa na kalala shi ɗin wanda ya mutun kalala ne mun faɗi tarifin kalala kamar yadda sayyidina Umar Abubakar da wasu cikin sahabbai suka fassara kalala shine mutumin da ya mutu ba shi da uba ba shi da yaya ko to sai ya zama mutum ya mutu ba shi da sama ba shi da ƙasa ma'ana ba shi da sama iyaye ba shi da ƙasa kuma ‘ya'ya to sunansa kalala to sai ya zamanto waɗanda za su ci gadansa namiji ne shi wannan kalalan a wimra'atun ko kuma mace ce kalala wadda ba ta da iyaye kuma ba ta da ‘ya'ya walahu akun au uktun amma wannan kalala ɗin yana da ɗan uwa ko kuma ‘yar uwa guda ɗaya falikulli wahidin min huma sulus kowane guda ɗaya daga cikinsu za a ba shi sulusi kaga gadan dan uwa ne ummi kenan mutum ne ya mutu babu iyaye babu yaya amma yana da dan uwansa uwarsu daya guda daya dan uwa li ummi to za a bashi 1 over 6 ɗaya bisa shida mafhum kadhalika aljaddu haka ma hukuncin yake in ka zo kan kaka yan wato yanaz wato yunazzilu manzilatal ab yunazzilu yana sauka manzilatal abi a matsayin uba inda faqadihi inda aka rasa uba fayarithu sudusahu sai kaka ya gaji sudusi ɗaya bisa shidan uba ma'al waladi tare da ‘ya'ya au auladihim ko jikokinsu mutum ne ya mutu sai ya bar yana da kaka na ɓangaren babansa an gane ko sannan yana da yaya ko yana da jikoki to duk lokacin da mutum ya mutu yana da yaya ko jikoki a sama kuma yana da uba to shi uban za a bashi 1 over 6 ɗaya bisa nawa shida idan shi kuma uban baya nan shi ma ya mutu amma kakan yana nan to rabon da za a ba uban da yana nan to yanzu shine kuma kaka zai sauko ƙasa sai ya karba sai a ba kakan ɗaya bisa shida ba ruwansa da wayansa suke can ƙasa shi mamacin yana da 'ya'ya kakan nan dai za a ba shi 1 over 6 mamacin ba shi da 'ya'ya sai jikoki wannan ba za su hana kaka ya samu 1 over 6 ba ɗaya bisa shida tun da ba uba dama wannan kujerar 1 over 6 ɗin ta uba ce to baya nan sai kaka ya zo ya hauta kamar yadda kujerar ɗa in baya nan jika yake hau- yake tsiyowa sama ya hau to haka shi ma kujerar uba in baya nan kaka sai ya yi ƙasa sai ya hau kanta kamar yadda ɗa baya nan jika sai ya yi sama sai ya hau kujerar uba an gane ko? wa ammal jaddatu amma game da gadan kaka mace fa an buraida hadisi ya zo daga buraida radiyallahu an annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ja'ala lil jaddati sudusa annabi da ya tashi raban gado ya ba wa kaka sudusi 1 over 6 idza lam yakun dunaha um idan ya zamanto babu ummun babu uwa a kasanta ma'ana kaga gadon uwa ne in bata nan sai a yi sama da shi sai a bawa kaka wannan hadisin imam abu dawud ya fitar da shi hadisi na 2895 imamun nasai a cikin al-kubra mujalladi na hudu shafi na ko hadisi na 73 haka ibn al-jarud a cikin al-muntaka hadisi na 960 haka ibn adi a cikin al-kamil mujalladi na biyar shafi na 1637 وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أشكن حديث عبد الله بن مسعود الله يقال مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت بن وأخت النبي صلى الله عليه وسلم يأي ونه كنت وجرب بنغادو أكا كاو مسا أوا آه أكا كاو مسا كي يا da jika da ‘yar uwa mutum ne ya mutu ya bar ‘yarsa ta cikinsa guda ɗaya ya bar jikarsa ta ɓangaren ɗansa namiji ya bar ‘yar uwarsa wayannan su ne mamacin ya bari aka kawo rabon gadon gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya tashi sai ya hukunci anna lil ibnatin nisfa sai ce ita ‘yar za a bata nisfi rabi kenan wal ibnatil ibn jikar ita kuma ‘yar ɗa za a bata as-sudusa sudusi takmilata thuluth takmilata thuluthain kaga an kammala cikar wato an an samu cikar sulusi guda biyu ya hadu guri guda wa ma baqiya abinda ya rage kuma falil ukhti sai ce a ba yar uwar litasib kenan ko abinda ya rage sai ce ne shi kuma a ba yar uwar shikenan gadan ya kare mamaci ya mutu ya ba yarsa da jikarsa da yar uwarsa ita yar uwar shagigiya ce ko li'abiya duk za ta iya karba da haka in ta- da yazo sai aka ba yar uwa shagiya yarsa ta cikin sa rabi jikarsa ta bangaren ɗansa namiji sudusi sannan abin da ya rage aka ce yar uwar ta dauka wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 6736 faslon mala yace ga wani fasali fit ta'sib shi kuma wannan fasalin zai tattauna ne akan ta'asibanci wato ta'asib wato asibci qala al-musannif idan farada al-abu idan uba ya kadaita awul jaddu ko kaka awul awul ibn ko da awibnuhu ko jika akhadha al-mala jami'an yana dauke dukiya ne duka mutum ne ya mutu sai ya bar babansa kawai a ya bar kakansa ba uba amma kakansa yana nan to kakan za a ɗauki dukiyar gaba ɗaya a bashi mutum ne ya mutu ba shi da kowa sai babansa sai a ɗauki dukiyar gaba ɗaya a ba babansa mutum ne ya mutu ba shi da kowa sai ɗansa ƙwaya ɗaya tak namiji a duniya sai a ɗauki dukiyar gaba ɗaya a ba wannan ɗan mutum ne ya mutu ba shi da kowa sai jikansa namiji wanda ɗansa namiji ya haifa masa to wannan shi ma za a ɗauki dukiyar gaba ɗaya a bashi wayannan suna daga cikin masu cinye dukiya a gado gabaki ɗayanta akwai kaka akwai wa uba akwai ɗa akwai jika wal ithnani min al ikhwati fasa'ida haka ma daga cikin masu cinye dukiya gaba ɗaya mutum biyu cikin ƴan uwa maza fasa'ida mutum ne ya mutu sai ya bar ƴan uwansa maza daga biyu zuwa sama ya kasimunahu bi sawiya su ma tunda duk maza ne za su raba abin da dan uwansu ya mutu ya bari daidai wa daida in su su biyu ne ya ban miliyan goma sai wannan ya ja miliyan biyar wannan ya ja miliyan biyar shikenan magana ta kare an gane wa idza jitama'a minhum dhukurun wa inathun idan kuma maza da mata suka haɗu a wannan gadon mutum ne ya mutu ba shi da kowa sai ‘yan uwansa maza da mata ba ya kasimu na hutu sai su raba abin da wannan ɗan uwan nasu ya bari lizzakari mislu haddil unsayayin namiji raban mata guda biyu wa yarithu bit ta'sib yana yin gado ta hanyar asibci kullu zakarin duk wani namiji yudili bi nafsihi da ya kusanta shi da kansa aw bi zakarin ko kuma ya samu kusanci zuwa ga mamaci ta hanyar wani namiji wa yarithu bit ta'sib yana yin gado ta hanyar asibci waye sai ce kullu zakarin duk wani namiji yudli bi nafsihi da yake da kusanci da mamaci kai tsaye kamar wayancan da aka faɗa kamar kaka uba ko kamar uba kamar ɗa kaga wannan suna da kusanci da mamaci kai tsaye an gane ko aw bi zakarin ko kuma wanda yake da kusanci ta hanyar wani namiji misali ka, kamar jika da ɗa an gane ko yanzu kaga jika yana da kusanci da kaka saboda uba an gane ko to wannan duk suna zama asibai a cikin gado ma'anar ta'asib to wai me ake nufi da asibci din nan wa ma'anar ta'asib abinda ake nufi da asibanci anna man yarithu bihi ana so a wato a yi maka bayanin cewa wanda yake yin gado da asibci ya tagariku jami'al mal to yana cinye dukiya duka idan fara da in ya kadaita an gane ko anna man yarisu bihi duk wanda kaga yana cin gado ta hanyar asibci to irin waɗanda suna cinye dukiya duka ne in suka shigo gado in suka zama su kadai kaga wancan rukunin da aka gama kaka yana ciki uba yana ciki ɗa yana ciki jika yana ciki an gane ko kaga wayannan suna daga cikin wayanda in suka kadaita suna cinye dukiya duka to kuma su ne suke yin asibci na'am eh jika namiji ba wa yastahiqul baqi kuma yake cancantar a bashi ragowa ba da zawi siham bayan ma'abota rabo in kana ma'ahu zu sihamin idan akwai ma'abota rabo tare da shi ma'ana ana so a gaya maka waye asibi asibi shine duk mutumin da in ya kadaita a gado gaba ɗaya ke cinye dukiya in ya kadaita to yana cinye dukiya ne gaba ɗaya to wannan shine ake kira asibi kuma wanda bayan dukkan ma'abota gado sun samu rabansu in abiye saura sai a ce zo ya ɗauke to wannan shine asibi waye asibi wanda in ya kadaita a cikin gado yana cinye dukiya duka in kuma ba shi kadai bane to yakan tsaya duk ma'abota rabo su dauki raban su in kowa ya dauki raban sa abin da yayi saura shi kuma sai ya kwashe wannan shine asibi na fata an gane wa thabata fihi hadisi ya tabbata game da asibi عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu fadan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace alhiqul fara'id bi ahliha gado ko ko rarraba shi ku bawa ma'abotansa in an mutu an bar gado to ku dauki gadon nan ku riskar da shi ga wanda duk suka cancanci gado fama baqiya to in duk an sallama duk magada sai kuma aka samu wani abu yayi ragowa yayi saura fali aula zakarin fali aula rajulin zakarin to sai a bawa wanda ya fi kowa cancanta zuwa ga mamacin nan namiji bayan dukkan ma'abota rabo an ba su rabansu abinda ya rage sai a bawa wanda ya fi kusanci da mamaci kuma namiji shine asibi din shine magana asibci da ake ta yi wani hadithi imam al-bukhari ya ruwaito shi hadithi na 6735 imam muslim hadithi na 1615 wani hadithi ya gabata mun karanta shi a baya faslun fasli fil hajabi fil hujub ko fil hajab wato wannan fasalin zai magana akan alhajabu alhajabu kismani wato abin da ake kira alhajabu shine tsarewa alhajabu tsarewa wato akwai mutanen da za ga an tsare su ba su samu gado ba ko an tsare su ba su samu gado da yawa ba to shi sa sai malai yake gaya maka alhajabu a tsare mutum ko a kare shi daga samun gado kwata-kwata ko a tsare shi daga samun gado ko a kare shi daga samun gado mai yawa to wayannan suna kasuwa kashi biyu alhajabu kismani hajabu kashi biyu ne hajibu isqatin wa hajibu naqalin akwai hajibu isqatin karewa ta sariyar da mutum gaba daya wa hajibu naqalin akwai kuma karewa ta dauke mutum daga wani guri a mai da shi wani guri na fata an gane wannan shi ake kira da alhajibu impediment kenan akwai total impediment akwai partial impediment to total impediment din shine gaba daya a cire mutum a jefar da shi a hana shi gado saboda waɗanda suka fi shi ƙarfi suka fi shi kusanci da mamaci suna nan akwai kuma wanda za a ɗauke shi daga wani guri a mai da shi wani guri sakamakon wane da wane da suka shigo cikin gada to akwai hajibu isqatin kwata-kwata ka ji mutum an raba gadon ma ba a bashi ba saboda wasu dalilai da wasu waɗanda aka samu a cikin gado wa hajibu na kalin shi kuma hajibu na kalin shi ne ba zai rasa gadon kwata-kwata ba amma za a ɗauke shi daga inda yake a mai da shi wani guri duk za mu ji a nan insha Allah amma hajibul isqat sai mala ya ce amma game da hajibul isqatin wato hajibul isqat wanda ake sarriyar da mutum a cire shi kwata-kwata a hana shi ko kuma ya kasa samun komai a gado fala yalhaqu to irin wannan kasan wannan bangaren wa'annan rukunin fala yalhaqu baya riskar man sibu ilal mayyiti duk wanda yake dangantuwa zuwa ga mamace bi nafsihi da kansa duk mutumin da yana da kusanci da mamaci kai tsaye to ba za ka same shi a cikin wanda ake masa hajjibu isqatin a raba gado a ce kwata-kwata bai samu komai ba sa ciki kamar wa sai ya ce kalbani na kamar 'ya'ya maza walbanati da 'ya'ya mata wal'aba'i da iyaye maza, wal'ummahati da iyaye mata, wa man fi ma'anahum da waɗanda suke da ma'ana irin tasu, azzauja shi ne miji, wazzaujata da mata, wayal man adahum duk wanda ka ji an ce an sariyar da shi a gado bai ci komai ba, to babu waɗannan a ciki. Wannan dole sai sun samu gado. ba wani wanda yake iya zuwa ya musu banga-banga ya kakkare su ya babbake ya hana su su samu bai isa ba an gane ko waye a ce an yi raba gadon mutum ga 'ya'yansa suna nan ba a ba su ba a wannan ba gado ba ne ba zai yi ba mazansu da matansu ko a ce iyayensa suna raye amma an raba gado ba su ba zai yi ba ko a ce mace ba ta ci gadon mijinta ba ba zai yi ba ko miji bai ci gadon matarsa ba wannan ba zai yi ba kun gane ko wayannan ba sa cikin wayanda suke shiga hajibul isqaq amma fa hajibul isqaq yalhaqu man adahum duk wanda ba su ba yana iya riskarsa duk wanda ba wayannan ba akwai yiwuwar ka ji an yi gadon an gama an ci an cinye ba ba shi ba akwai yiwuwar haka akwai possibility ɗin a raba gado kaga ba a ba wani ba cikin magada in dai ba ɗaya bane daga cikin wayanda ka ji an ambata a an gane wannan fal ibnu fabnul ibni malam zai baka misali fabnul ibni jika ɗan ɗa ya hajibuhul ibnu to ɗan ai ya kare shi mutum ne ya mutu ya bar ɗansa namiji da jikansa wannan dan ya ture na ya turewa jika ba za ka ji duriyar jika ba kwata-kwata a gada domin dama ɗa namiji yana daga cikin masu cinye dukiya gaba ɗaya kuma shi aka bari da aka jikokin ko sun kai adadin mutanen kano ba za a ba su kokobo ba an gane ko saboda yawa ma'ana diyonsu ba za a ba su ba an gane wannan waljaddu sai kuma kaka ya hajibuhul abu to shi kuma uba yana kare shi mutum ne ya mutu ya bar babansa da kakansa to zaka jin an zo rabon gado iya baban ake tsaya kakan ba magana ba a magana sa me yasa uba ya kare shi kaga kenan kaka yana iya fadawa hajibul isqat kaman yanda hajibul isqat zai iya kama jika ko kun gane wannan wal ikhwatu mutlaqan yan uwa ko inne iri ne da shaqiqan da li'abban da li'umman ya hajibuhumul ibnu dadi ya tunkuɗe su mutum ne ya mutu ya bar ɗansa namiji guda ɗaya ya bar ‘yan uwansa shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai a je a yi musu gaisuwa sun rasa ɗan uwa amma a gado ba sa ciki waye duk ya ɓarar da su ɗadi ya zubar da su shi yasa in kana da wadata kana da wadata kuma kana da yaya a cikin yayan akwai maza ala gafata malam in zaka yi wa ƴan uwanka ihsani tun yanzu kai musu in zaka yi musu alheri ka ba su gidaje ka ba su kuɗaɗe da jari kai musu an gane ko yawa in baka yi wannan ba to magana ta kare kawai kana faduwa kana mutuwa ba sa cikin gado domin ‘ya'yanka maza suna nan ko ɗanka namiji guda ɗaya ma ba ma ‘ya'ya maza ba ɗa ɗaya namiji zai iya korar su duka ya hana ba su komai wabunuhu tab wato ba ma ɗan ba jika ma yana iya tunkuɗa ‘yan uwa mutum ya mutu ya bar ‘yan uwansa shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai sannan ya bar jikansa na ɗansa namiji to wannan jikan di ya tare wa yancan ya kare su hajibul iskat ta kama su suma wa in safala wai jikan ko ba da na kusa ko da ba na kusa bane ko da yayi ƙasa jikan jikan jikan jikan jika in dai daga tsatsan shi wannan mai mutuwa yake to duk gaba ɗaya ya zubar da wayannan al-ikhwatu mutlaqan wal abu an gane ko da uba shi ma yana zubar da suwa al'ikwa mutsalakan mutum ne ya mutu yana da ‘yan uwa mutsalakan in aka ce ‘yan uwa mutsalakan kenan akwai shakikai akwai li'abbai akwai li'ummai di ya basu amma kuma babansa yana raye an gane ko babansa yana raye to baban nan di ya tare wa'annan gaba daya yan uwan mutsalakan din duk gaba ɗayan su ma hajibul isqat ta kama su wa banul ikhwa sai kuma ƴaƴan ƴan uwa ya hajibuhum aba'uhum iyayensu sun kare su mutum ne ya mutu ya bar ƴan uwansa da ƴaƴan ƴan uwansa to yanzu ‘ya'yan ‘yan uwan nasa tun da ‘yan uwansa suna nan to ‘yan uwan sun kare ‘ya'yansu. Wa manya hajubuhum da wanda yake kare su su kansu iyayen ‘yan uwan. Ma'ana, wa banul ikhwa ‘ya'yan ‘yan uwa ya hajubuhum aba'uhum wato iyayensu sun kare su wa manya hajubuhum da duk wanda yake kare iyayen nasu ma. iyayen nasu sun kare su sannan duk wanda yake kare iyayensu in yana nan to su ma ya kare su kamar wa kamar ɗa kamar jika kamar uba kamar kaka kaga ai ya kare iyayensu so to ya kare iyayensu ballantana su Allah ya sa kuna gane karatun da yana da isar kakiya fa kun gane nan to wal jaddu da kaka shi ma yana kare su ko? yawa yana matsayin uba ne wal'am to sai kuma rukuni na gaba ammi ma'ana ɗan uwan mahaifi ya hajibuhu banul ikhwa to su kuma ‘ya'yan ‘yan uwa sun fi shi ƙarfi a gado mutum ne ya mutu ya bar wato baffansa ma'ana ya bar ɗan uwan mahaifinsa sannan ya bar ‘ya'yan ‘yan uwansa to ‘ya'yan ‘yan uwa ɗin sun kare wannan ɗan uwan mahaifin nasa ma'ana ya fi kusa- kusancinsa da su ya fi shi kusancinsa da wannan a gado wannan ma ya fito mutum ne ya mutu ya bar baffansa ɗan uwan mahaifinsa kenan ko sannan ya bar ‘ya'yan ɗan uwansa ba ‘yan uwansa ba ma ‘ya'yan ‘yan uwansa ya bari to ‘ya'yan ‘yan uwan sun kare wannan baffan nasa ba ‘ya'yan ‘yan uwan ba kaɗai wa manya hajjubuhum da duk wanda su ma yake kare su in akwai to duk wanda yake kare ‘ya'yan ‘yan uwa kamar wa kenan kamar ‘yan uwa mutum ya mutu ya bar ‘yan uwansa to ‘yan uwan sun kare baffansa ko kamar yadda suka kare ‘ya'yan ‘yan uwan wabunul am to sai kuma ɗan ammi ɗan baffan mutum ya hajibuhu abuhu babansa shi ma ya kare shi mutum ne ya mutu ya bar baffansa da ɗan baffansa to ɗan baffan baffan ya kare shi shi ma hajibul iskaf ta kama shi wa man ya hajibuhu da ma shi ma wanda yake kare shi din shi ma baffan an gane ko yawa wanda yake kare shi to yana kare su su ma
kamar kamar ɗan ɗan uwa ne ai.
‘yan uwa da ‘ya'yan Ɗan uwa.
‘yan uwa. Wa banatul ibn sai jikoki mata, ‘ya'ya mata na ɗa, ma'ana ɗan mutum ne ya haife su namiji, amma su ɗin jikoki ne mata. Ya haji buhunnal wahidu min zukuri auladis sulb, mutum ɗaya tak namiji daga ‘ya'yan mamaci na tsatso, di ya kare su. mutum ne ya mutu ya bar ɗansa guda ɗaya da jikokinsa na ɓa- ta ɓan- wato jikokinsa na ɓangaren ɗansa to shi, Tunda ɗan yana na ai.
ɗan yana nan kaga ba magana su kenan a'a ba ɗan ba misali yana da ɗa bari mu ba ku misali kamar yana da 'ya'ya guda biyu maza ɗaya daga cikin 'ya'yansa shi ma yana da 'ya'ya sun zama mai ɗinsa sun zama jikoki to sai shi ba- ɗan sai ya mutu Shi ne ke yin ƴaƴan mu.
mai 'ya'yan ya mutu yanzu kaga an bar kaka da ɗa guda ɗaya da kuma jikoki misalin ya fito to yanzu kaga shi wannan ɗan ya kare suwa jikokin wal ithnatani fasa'ida min banati sulb wal ithnatani da kuma guda biyu fasa'ida ko sama da biyu min banati sulbi na ‘ya'yan mutum na cikinsa, illa an ya kuna ma'ahunna zakarun fayu asibuhunna, sai dai fa idan ya kasance akwai namiji a cikinsu sai ya yi musu ta'asibanci, faya kunu lahu wa lahunna ma baƙiya, sai ya zamto shi da su za su je su raba abin da ya yi ragowa, an fardil banati in an ba da gadon ‘ya'ya mata na na tsatso na cikin mamaci lizzakar mithlu hadhil unthayayn shi kuma sai ya zo ragowar sai ya musu lizzakar mithlu hadhil unthayayn mutum ne ya mutu ya bar ƴaƴansa mata biyu zuwa sama an gane sannan ya bar jikokinsa mata amma akwai namiji a cikinsu
Cikin jikokin.
cikin jikokin an gane ko shi sa sai ce maka wal ithnatani fasa'ida min banati sulb illa an yakuna ma'ahunna zakarun fayu asibuhunna idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴansa mata guda biyu na tsatsansa to sun kare waɗanda suke ƙasan su jikoki kenan illa an ya kuna ma'ahunna zakarun sai dai in na ƙasan su jikokin akwai namiji a cikinsu to in akwai namiji fayu asibuhunna sai ya yi musu ta'asibanci tunda in an zo rabon kaga su wayannan ƴaƴa mata guda biyu na cikinsa za a ba su nawa 2 over 3 kaga za a ba su sulusai ne saura sulusi ɗaya to sulusi ɗaya shi wannan namijin cikin jikoki sai ya zo ya ɗauka ta hanyar asibci tunda dama an ce alhiqul fara'ida bi ahliha fama baqiya fa- fali aula rajulin zakarin to yanzu eh, rajulin zakarin shine wannan jikan ba a kalli matan ba sai aka kalle shi sai yazo aka ce to ai ga abu yayi saura ina asibi sai ce gani ba dan shi ba su ko ɗuriyarsa ba za a ji ba sai ya ɗauka to in ya ɗauka sai ya zo shi kuma su su biyu su su biyu ne mata shi kaɗai namiji sai ya musu lizzakar mithlu hadhil unthayn sai ya raba biyu sai ya ɗau rabi rabin kuma sai ya raba kowace ya bata rabi rabi su jikokin wancan sun riga sun ɗauki eh su wayancan an ba su sulusai ne ɗinsu an gane wannan lokaci ya cika to da sai mu tashi wal akhawatu lil abi ko da sai mu tashi nan gurin abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik karatun ne yana da yar sarkakiya sai an dan bi shi a hankali ko